شريك له الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق ما بعد أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيعة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman agajinsa da gudunmawarsa da tallafinsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda ya bata ya kauce ya waskace ya bauɗe wa Allah babu mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya turo shi domin ya zama da haske da fitila ga wannan al'umma da wannan tawaga da wannan dandazo na al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ha ƙara wannan manzo daraja Allah ka ƙara masa martaba Allah ka haɗa mu da shi a farfajiyar jannatul firdausi da mu da shi da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku ƴan uwa masu albarka wannan ita ce hutubar mu ta hudu daga cikin jerin giyar hudubobin da muka yi alkawari cewa za mu zo da su akan al'amuran da suka shafi komawa ga Allah da kuma addu'a domin neman mafita a dukkanin abubuwan da muka ainihin wato shiga ciki na bala'i da masifa da tashin hankali waɗanda waɗannan abubuwa kamar yadda muka ambata a hudubar farko da ta biyu da ta uku cewa babban abin da ya ja mana su shine rahin riko da addinin Allah watsi da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jifa da wurgi da tsarin musulunci wanda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da shi a matsayin mafita duniyarmu da kuma ainihin wato lahirarmu wannan shine ya ja mana haka sannan bugu da ƙari in ji ‘yan ƙwallo shine rashin addu'a da rashin komawa ga Allah cewa Allah ne mai biyan bukata ba ɗan adam ba ba kuma wasu ƙarti ba mun karanto abubuwa da yawa har muka zo kan magana akan ladubba na addu'o'i ladubban da ke sa in mutum ya bibiye su ya kula da su ya kiyaye su to lalle kuwa zai samu karbuwa a gurin Allah subhanahu wata'ala mun yi ladabi na ɗaya har zuwa na goma yau za mu tashi kan ladabi na goman zuwa na sha ɗaya zuwa iya iya abin da ya sauwaka malamai suka ce ladabi na goma shine an yi azumar ragaba fi rabbihi azza wa jal bawa ya girmama kwaɗayinsa ga Allah subhanahu wata'ala ya kuma girmama ainihin wato neman da yake wa Allah subhanahu wata'ala ya biya masa bukata kada ya dinga roƙon Allah lagalagan roƙo lagalagan bukata bukatar da ba bukata ba bukatar da ba za ta fitar da shi daga wato damuwarsa ta duniya da lahira ba a'a ya girmama bukatarsa ya girmama kwaɗayinsa ga Allah ya girmama neman biyan bukatarsa a gurin Allah saboda hadisi ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idza da'a ahadukum falyu'azzimir ragaba idan ɗayan ku zai yi addu'a to ya girmama kwaɗayinsa ga Allah subhanahu wata'ala sai ce fa inna Allah la yata'azamuhu shay'un domin Allah madaukakin sarki babu abin da yake da girma a gurin sa wanda ba zai iya yin sa ba wannan hadisin karantahi Imamu Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad nasa da isnadi Hasan haka al-Imam al-Hakim an-Naisaburi a cikin al-Mustadrak ala sahihaini ya fitar da wannan hadisi ووافقه الذهبي والترمذي امام الذهبي da امام الترمذي suka ce wannan hadisi haka yake kamar yadda ainihin wato imam ahmad ya fitar da shi kuma imam al-hakim an-naisaburi ya fitar da shi dan haka dai daga cikin ladabin addu'a ana bukata mutum ya girmama kwadayinsa ga Allah ya girmama bukatarsa ya girmama matsayin abin da yake nema a gurin Allah kada ya dinga yi yana jin kamar abin ba mai yiwuwa bane ko kuma buƙatar ta yi girma ko buƙatar kamar Allah maɗaukakin sarki ba zai iya biyan ta ba wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin da Allah ke ruguza addu'ar bawa ya dinga jin cewa kamar abin ya yi girma kamar abin ma Allah ba zai iya ba wannan ɗaya ne daga cikin hanyar rugujewar addu'a Allah ka tsare mu ladabi na goma sha ɗaya wato shine at-taubatu wa raddul mazalimi wal iqbali ala Allah azza wa jal wato tuba ga Allah da kuma mayar da duk abin da ka zalunci mutane da kuma fuskantar Allah subhanahu wata'ala wajen yi masa da'a da- da da biyayya Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul baqara aya ta 186 subhanahu wata'ala yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun idan bayina suka tambaye ka game da ni ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka ce musu ina kusa da su inji Allah ina kusa da su fa inni qaribun ina kusa ba nesa nake ba kusancin da Allah yake da bayi ba kusanci ne da iri na da kai muke da juna ba a'a shi kusancin da Allah yake da bayi kusanci ne na ya ji su ya saurare su kuma ya biya musu bukata kaga ko ya bambanta da kusancin da yake tsakanina da kai ta iya yiwa ma gani ga ka amma ba za ka iya biya min bukata ba ba za ka iya ɗauke min matsalata da damuwata ba to shi Allah yana da kusanci da bayansa irin kusancin da yana jin su yana ganin su kuma yana biya musu bukatunsu da abin da suka nema a gurinsa don haka Allah maɗaukacin sarki ya ce amma sharaɗin farko da zai sa ni in biya musu bukata falyastajibu li ni su fara amsa min kirana su daina saba mun su daina aikata miyagun ayyuka su girmama addini na su mutunta aqidar kadaita ni da bauta da kadaita ni da ayyuka na da kuma kadaita ni da sunaye na da kuma sufofi na idan bawa ya samu irin wannan sallamawar ga Allah ya yarda Allah shine abun bauta a zuciyarsa da gabarsa yana bautawa Allah kuma ya yadda babu abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai Allah na biyu ya yarda Allah shi ya komai wanda shine tauhidin rububiyya shi ya halitta shi ya mallaki halitta kuma shi ke jujjuya halitta ba wanda ya taya shi ba wanda ya nemi agajinsa ba wanda ya nemi gudunmawarsa haka Allah ya gina sama ya gina ƙasa ya gina duniya da lahira ba tare da agajin kowa ba kuma yake kula da waɗannan halittu yake juya su yadda ya ga dama dama malamai suka ce tauhidin rububiyya abu uku ne abu na farko ka yadda Allah shi ya halitta abu na biyu ka yadda Allah shi ya mallaki halitta ba wanda yake mallakar halitta tare da Allah abu na uku ka yadda Allah shi ke juya ta yadda ya ga dama in kaga wani ya samu shi ya bashi in kaga wani ya rasa shi ya hana shi in kaga wani ya faɗi shi ya kada shi in kaga wani ya tashi shi ya tada shi in kaga wani ya miƙe shi ya miƙar da shi in kaga wani ya dankwafe shi ya dankwafar da shi kaga wani da arziki Allah ne ya azurta in kaga wani da talauci Allah ne ya talauta shi ka yarda duk wani abu da ke gudana a duniya ba sa hannun wani in ba Allah ba to idan kana da wannan to kana da tauhidin rububiyya wato tauhidin ta Allah da halittarsa tauhidin uluhiyya kuma shine ka yarda Allah shine abun bauta ba a bautawa kowa sai shi zuciyarka da gaɓoɓinka su aikata haka ina ma'anar haka da za ka kun dubu kana cewa la ilaha illallah ba abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai Allah amma sai aka ga a cikin ayyukanka a cikin gaɓoɓinka kuma ka yarda da wani kamar abin bauta misali a samu kana zuwa gidan boka ko kana zuwa gidan malam gobe da nisa cewa su ne masu biyan bukatu su ne wannan an kai musu kuka da damuwa suke yayewa mutane damuwarsu wallahi in kai ne ladanin anguwar ku karewar ashhadu Allah ilaha illallah Allah ba zai karbe ka a matsayin musulmi ba wannan dole ne musulmi ya yarda da wannan sannan ka yarda Allah shi ke mallakar halitta ba wanda suka hada hannu da Allah wajen mallaka sannan kai dai yake juya ta to wannan shine ma'anar falyastajibuli mutane su amsa min kira na inji Allah wal yu'minu bi su imani da ni la'allahum yarshuduna dan su samu shiriyar duniya da lahira malamai suka ce fal istijabatu lillahi azza wa jalla sababun li istijabati lillahi azza wa jalla li du'a'il abd amsa wa Allah kiran sai ka bauta mar ka yadda shine mahalicci ka yadda shine abun bauta ka kauce daga saba masa ka girmama addinin sa wannan sababi ne daga cikin sabubban da ke sa idan kai addu'a Allah ya karba ma kai ma yo kenan ashe muna iya gane cewa mun shiga bala'o'i da masifa ne yayin da muka watsar da addinin Allah yayin da ba ma girmama addinin Allah yayin da ba ma tarbiyyar iyalanmu akan waye Allah waye annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam waye addinin Allah menene addinin Allah wannan ta sa abubuwa da yawa mu suka wargaje ba ma samun amsawa a gurin ubangiji Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da wannan bawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito hadisul qudusi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wanda ni ya gaba da maki masoyina to ni kuma na gayyace shi yazo mi yaki da shi to da Allah ya gama magana can gaba a hadisin domin hadisin yana da tsayi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma zala abdi Allah ya ce wa ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da yawan nafilbili hatta uhibbuhu har sai he na so shi idan yana yin wannan zan dinga son sa kan wannan abin da yake kaga kenan yana yin wani aiki da Allah madaukakin sarki yake bukata shi ya ma shi yasa Allah yake son sa to ba wannan ba sai Allah ya ce fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi idan na so shi kuma zan zama san jin sa da yake ji da shi zan zama ganin sa da yake gani da shi zan zama hannun sa da yake shimfidawa zan zama kafarsa da yake takawa a ba anan ba har yanzu maganar take a can gaba sai Allah yake cewa wala in wala in sa'alani da a ce zai roke da wata bukata la'utiyannahu wallahi da sai na bashi biyan bukatarsa kaga me yasa ya samu biyan bukata a lokacin da ya roki Allah wata bukata saboda ya runguma Allah ya rike Allah yana bautawa Allah yana kula da wato shari'ar Allah da addinin Allah yasa daga cikin fa'idar da hakan za ta haifar masa tun daga nan duniya in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine idan ya daga hannu ya roki Allah Allah madaukakin sarki zai amsa masa za ka ƙara yarda da wannan magana idan na ce maka a cikin sahabban annabi Muhammadu akwai waɗanda suke mujabud da'awa ne jira ake kawai su ɗaga hannu daga sun yi addu'a Allah ya karɓa magana ta ƙare akwai wani ya zo zai higa addinin musulunci jama'a na mace ne ta zo za ta higa addinin musulunci ta lullube hijabin ta ɗan rufe saman kayanta wata abin magana kina so za su shiga addinin musulunci daga wata anguwa kike gombe wata anguwa bagadaza akwai wanda ya tilasta ki ko ya matsa miki ko ya sa ki dole sai kin shiga addinin musulunci ke ce kike so ki shiga a raɗin kanki a raɗin kanki kike so ki shiga ko akwai wata barazana da aka nuna miki ko ta kisa ko ta ɗauri ko ta hana ki wani abu na rayuwa babu to zan gaya miki wasu kalmomi kuma zan fassara miki su ma'anarsu da fassararsu shine shiga addinin musulunci kin yarda a faɗa miki wannan kalmomin kuma kin yarda a fassara miki su ki ce ashhadu ash hadu Allah ilaha illallah wa'ash hadu anna muhammadan rasulullah masha Allah ma'anar wannan kalma da kika faɗa shine kin yarda daga yau har rana ta ƙare ma'ana har duniya ta naɗe kin yarda cewa ba wanda ya cancanta a bautawa bisa cancanta da dacewar bauta sai Allah kwaya ɗaya kin yadda da wannan ma'anar wannan magana shine kin yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine annabin ƙarshen zamani da Allah ya turo wanda za a yi imani da shi a matsayin manzo kin yadda da wannan ma'anar wannan kalma shine annabi Isa ba Allah bane ba dan Allah bane Maryamu ba matar Allah bace baiwar Allah ce annabi isa manzo ne annabi ne daga cikin annabawan Allah kin yadda da haka to masha Allah yardarki da waɗannan kalmomi su ne suka mai da ke musulma don haka yanzu sunanki musulma wannan addini da kike yi kirista ce ke ko to wannan suna kike amfani da shi a cikin christianity kaulatu kauna to ai kauna suna ne mai kyau ai da hausa ko ai kauna bai da wani illa ai ko bai da wani illa amma kina buƙatar a canja miki ko kina so a bar miki sunanki to an bar shi a haka dan haka sunanki kauna musulma ba kauna kirista ba an gane magana da kyau ko saboda kauna shine san abu da kuma san wani ko san wani abu mai kyau ko san wani abu mai muhimmanci dan haka bai da wata illa a cikin addinin musulunci Na'am, don haka daga yau sunan ki kauna za a je a koya miki zaki wanka sannan zaki ainihin wato zo mi sallar juma'a tare da ki. Allah ya miki albarka a cikin addinin musulunci. Na'am. To, kai- to wasu malamai sun ce kauna alkunya ce ba suna bane. To kina son wani suna a saka miki? To wanne ne? A'a ki zaba dai. ki zaba ga sunayen musulmai akwai Aisha akwai Hafsa akwai Zuwairiya akwai Fatima da dai shauransu duka ga suna Hafsa to za zaba Hafsa Hafsa ce amma alkunyan ta kauna an gane maganar da kyau ko to Allah ya shirye da mu Allah ya tabbatar da ke akan addinin musulunci to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da zai tambaye ni in ji Allah da na biya masa bukata ba tare da bata lokaci ba kaga wannan sai yake nuna kan cewa musulmi babban hanyar da yake samun biyan bukata a gurin Allah shine yabi Allah subhanahu wataala wannan hadisin qudus ya tabbatar mana da haka cewa daga cikin fa'idar da waliyan Allah suke samu waliyan Allah kwa sune cikakkun masu biyayya ga Allah ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanuna ka sani ma- waliyan Allah ba su da tsoro ba su da firgici ba su da tashin hankali a ranar kiyama kamar ka tambayi Allah su wane ne sai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaquna su ne wanda suke da imani cikakke da Allah kuma suke jin tsoron Allah a cikin al'amuransu gabaki daya saboda haka daga cikin fa'idar haka shine idan yayi addu'a Allah madaukakin sarki zai amsa masa wannan hadisi da muka je dogo ne ainihin wato hadisi ne mai tsayi Imam al-Bukhari ya fitar da shi haka al-Abu al-Imam Abu Nu'aym a cikin Hilatul Awliya ya ainihin wato kawo wannan hadisi hadisi ne wanda yake ingantacce kuma hadisul qudusi da annabi ya bada labarin yadda Allah yake da alaka da waliyansa Sulaimanu ɗan Dauda wata rana ya fita domin roƙon ruwa famarra bin namlatin mulqatun ala zahriha sai ya gamu da wata tururuwa ta yi rigingine ta ɗaga kafafunta sama rafi'atun qawa'imaha ila sama ta ɗaga kafafunta zuwa sama wa hiya taqulu tana cewa Allahumma inna khalqun min khalqika ya Allah mu ma fa halitta ne daga cikin halittarka wala gina lana an rizikika a wata ruwaya wala ghina lana an suqyaka ba mu wadatu da arzikinka ba ko kuma ba mu wadatu daga ruwan samanka ba sai ta ce la tuhlikuna bi dhunubi ghairina Allah karka hallaka mu da zunuban waɗanda ba mu ba mu ba ma zunubi mu dabbobi ne mu ci mu sha mu kwanta mu bacci to kar waɗanda suke ‘yan adam wanda aka ɗora musu shari'a su jawo mana jangon su jawo mana bala'i Allah ka taimake mu kar ka hallaka mu da zunuban waɗanda ba mu ba Suleiman kawai sai ya ji dama shi an bashi ba abin nan wato jin wa- wato jin maganar dabbobi da tsuntsaye ulimna mantiqat tsairi shi da kansa yace hakika an sanar da mu maganar dabbobi da tsuntsaye Sulaimanu yana jin wannan magana ta tururuwa sai yace irji'u jama'a ku koma faqad bisuqitum bi da'awati ghairikum an shayar da ku da addu'ar wasunku ma'ana fa'idar wannan hadisin shine kenan sun da tururuwoyi ko tururuwaye da dabbobi ba sa sabo to idan suka yi addu'a Allah zai karba kenan ashe mu ma da za mu rage sabo dan ba zai yiwu mu daina gaba ɗaya ba da za mu rage ayyukan barna wallahi tallahi abu ne mai sauki mu daga hannu mu roki Allah Allah ya karba domin su ma biyayya kadai aka dora musu ba su da sabo a kansu haka tunda biyayya ne da tasbihi da tahmidi ga Allah domin Allah madaukakin sarki ya ce ba wani abu a doran kasan nan face yana tasbihi da sunayensa sai dai kawai mu yan adam ne ba ma ji walakin la tafqahuna tasbihahum ba ma jin tasbihin amma suna yi kaga suna bautawa Allah amma ba sa sabo wannan ta sa daga sun yi addu'a Allah yake karba yo wannan sai yake fa'idantar da cewa mu ma da za mu koma mu rage ayyukan barna mu rage zina mu rage badala mu rage iskanci mu rage hegantaka yanzu na zo na samu Malam Abdulkadir yana magana akan abubuwan da 'yan diramar Hausa suke jawo mana na masifa da bala'i da kuma waɗanda suke biye musu akan wannan hanyar yau ka je ka hau kan social media babu waɗanda suke yaɗa baɗala da iskanci da ɓarna irin waɗannan mutane kuma ba waɗanda suke da mabiya wajen sauraro irin waɗannan 'yan mata da waɗannan samari 'yan iska matsiyata mana nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhut kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mata ne da tufafi a jikinsu amma tsirara suke yawo kwanan nan Allah ya saka malam daurawa mun ji ya tafki wata yarinya da ta fito da bidiyon tsarecinta malam mace ne ta tuɗe zindir musulma da sunan musulunci ba sai na kama sunan ba ta ɗauki kanta a bidiyo ta yaɗa wa duniya irin abubuwan da aka jima ana yaɗa mana a gidajen talabijin a kafofin yaɗa bayanai na baɗala na iskanci na turawa da waɗanda suke maƙiya Allah yau an wayi gari musulmanmu suna kwaikwayar waɗannan abubuwan suna yaɗa wa mutane musulma da sunan musulunci zigidir ba ko ɗan kamfe a jikinta wannan fa shine iskancin da mutanenmu suke yi kuma da hakan ake so daga mun roƙi Allah sai ya biya mana bukata na rantse da Allah ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu ba dole sai mun gyara alakar mu da ubangiji yanzu dai kun ji wannan kadai hadisan ya isa ya nuna mana ashe biyayyar Allah da kaucewa sako yana daga cikin abin da ke jawo Allah ya saurari mutane da haka yace ku tafi ku koma gida ya ku sahabbaina inji annabi Sulaiman faqad suqitum bi da'awati ghairikum an shayar da ku da addu'ar wasun ku wasu mutane sun fita lokon ruwa a cikin su akwai wani bawon Allah ana ce masa Bilal bin Sa'ad Bilal dan Sa'ad shine limamin sallar roƙon ruwan fa hamidallahu wa atna alaihi thumma qala Bilal dan Sa'ad shine limamin roƙon ruwan sai ya roki Allah ya daga hannu ya gode wa Allah ya yabe shi fa qala sai yace ya ma ashara man habar ya ku waɗanda kuka halarto sallar roƙon ruwa alastum muqirrina bil isaati ni kan dukkan ku baku yadda kun saba wa Allah bane ma'ana kowa ya yadda ya saba wa Allah fa qalu allahumma na'am suka ce tabbas mun yadda mun saba wa Allah mun yi sabo faƙala sai bilal ɗan sa'ad ya ce allahumma innaka qad sami'na ka taqulu ya allah mu mun ji ka kana faɗa kana cewa ma alal muhsinina min sabilin duk wanda suke kyautata suka gyara aikin su allah ba za ka kama su ba duk wanda suka yi daidai suka suka yi ba daidai ba suka dawo suka gyara allah za ka rabu da su ba ka da wani hanya da za ka kama su ba ka yi alkawarin za ka kama wanda suka tuba ba wa kada a ƙararna bil isa'ati mu mun tabbatar da mun saba maka ya Allah fa hal takunu maghfiratuka illa limithlina gafararka da rahamarka da biyan bukatarka ba irin mu za a yi wa ba faghfir lana warhamna wasqina Allah ka gafarta mana kai mana rahama ka shayar da mu farafa a yadaihi wannan Bilal bin Sa'ad sai ya daga hannu yayi addu'a wa rafa'u aidihim su ma suka daga hannu suka yi addu'a fasuku suna ajiye hannunsu sai ga ruwa ya balle aka shayar da su karanta littafin abinan ihyawar ulumiddin ko kuma karanta littafin almustadrak ala sahihaini da kuma hilyatul auliya wannan yana daga cikin abin da ya kamata mutane su gane cewa komawa gurin Allah da tuba da gyara zunubi da sabo yana daga cikin abin da Allah ke kalla ya yaye mana matsaloli da damoyin da Allah maɗaukakin sarki jarrabe mu da su daga cikin matsaloli da muke ciki a yau ku duba ku ga yadda abubuwa suka dawo a ƙasar nan jama'a wallahi ba ma so muna yawaita magana amma wata magana ta zama dole ne mu dinga yin ta babu yadda za mu yi wallahi saboda aƙalla faɗin faɗin ma matsalolin yakan sa wani ya ɗan ji sassauci a ransa saboda ya nuna akwai masu magana akan matsalolin ba a ja baki aka yi shiru ana yi wa mutane abin da aka ga dama ba yanzu akwai raɗe-raɗi na cewa tsadar abubuwa da ake ganin suna faruwa wallahi har yanzu ba su gama zuwa ba da sauran wata tsadar za ta ƙara zuwa wallahi akwai wannan hasashen saboda yanayin da ake cikin da irin matakan da gwamnati ke ɗauka matakai ne wanda ba dai su fitar da mutane daga cikin hali ba sai dai su ƙara danna su a ciki to yanzu dan Allah idan wannan hasashen da masana suke yi haka yake kuma zai yi wahala ya zama ba haka ba domin duk abin nan da muke ciki sun jima suna an karar da gwamnati cewa fa za a shiga wani hali za a shiga wani hali za a shiga wani hali har aka zo aka shiga da haka da wahala ya zama ba haka ba to in kuwa har abin ya tabbata haka ne yanzu don Allah wa ke maganin matsalar nan in ba Allah ba wa zai mana magani in ba Allah ba wallahi ba mu da mai magani sai Allah Allah ka yaye mana ladabi na sha biyu an ya ja'ala da'i kaffa yadihi li'a'ala malamai suka ce idan mutum zai ainihin wato yi roƙo ya ɗaga tafin hannunsa zuwa sama ita addu'a kusan kala biyu ne ko kala uku malamai suka ce addu'a ta farko ita ce addu'a kan mimbari wanda malamai suka ce an fi so in za a yi addu'a a ɗaga yatsa ana addu'a ana addu'a ana addu'a addu'a ta biyu ita ce addu'a an shiga masifa irin sallar roƙon ruwa a addu'ar kisufewar wata ko kisufewar rana ko wani a makamancin haka wannan babu laifi a daga a daga hannu a wasu lokuta ma ana so riga ma a juya ta kamar malum malin din nan yanzu idan sallar roƙon ruwa ne birkita ta ya kamata a yi cikin ta ya koma waje wajen ta ya koma ciki wannan ita ma yadda ake addu'ar da yadda ake daga hannu kenan ya addu'a addu'a ta gaba ita ce addu'a ta roƙon ruwa ko ta masifu na rayuwa to ana so a daga hannu zuwa sama idan an gama kuma a sauke ba tare da an shafa ba wannan shine abin da ya tabbata a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine malamai suka ce daga cikin ladabin ana bukata musulmi ya ainihin wato daga hannu yayin da zai addu'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda yazo a cikin sunan abi dauda muhammad nasiruddin albani yace hadisi ne ingantacce annabi yace idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akaffikum idan za ku roki Allah ku roke shi da cikin hannunku wala tas'aluhu bi zuhuriha kar ku roke shi da bayan hannu ma'ana ku juya bayan hannunku haka Allah bai san haka wasu malamai sun ce a sallar roƙon ruwa ne ake so a yi haka saboda kamar kana cewa Allah sauko mana da ruwa ina fata an fahimta amma a normal addu'a ana so ka bude hannayenka ne haka ka roki Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki shi yadda mu ladabi na sha uku an yuqaddima amalan salihan mutun ya gabatar da wani aikin kirki kafin ya yi addu'a a kan bukatarsa. Shi Allah yana so, idan za ka roƙe shi ka fara mar biyayya, kuma galibin abin da Allah ya fi so ya fi so ka taimaki bayansa kafin ka roƙe shi wani abu ya baka. Yanzu da mutum zai fito yana neman miliyan ɗaya, sai ware dubu ɗari ya yi sadaka da ita ya ce Allah ka ban miliyan ɗaya. Na rantse da Allah sai Allah ya baka miliyan goma ma. Sai Allah ya baka goma. Abu ne mai sauƙi a gurin Allah sai ya baka goma ba ruwan shi. ana buƙatar mutum ya gabatar da wani aiki kafin ya roƙi Allah wata buƙata yasa yace innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula sai yace khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'ina bimithlihi madada wato Allah madaukakin sarki yana so ka gabatar da wani abu na alkhairi kafin ka roke shi wannan shine abin da ake bukata ka karanta wani littafi da wani bawan Allah ya rubuta utruk atharan qabla ar-rahim wato ka bar wani abu na alheri kafin ka koma zuwa ga Allah wannan barin abin na alheri abu biyu zai fa'idantar ma na farko zaka samu kyakkyawan biyan bukatar rayuwarka ta duniya na biyu za ka samu tarba mai kyau a gurin Allah a ranar tashin alkiyama ya sa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul hashiri ya ce ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wa taqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malu wa la takunu kal ladhina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiquna Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah gaba ɗayan ku wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadi rai tai nazarin me za ta gabatar dan gobe kiyamarta wasu malamai suka ce dan gobe me za ka samu a gurin Allah in kana so Allah ya baka gobe to yau ka yi wa Allah ka taimaki wani sai Allah ya kawo hanyar da wani zai taimake ka ko ya maka sanadiyar samun wani alkhairi wannan shine wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin dan adam ya duba abin da ya gabatar dan goban shi gobe anan duniya ko gobe lahira gobe kiyama Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah inna Allaha khabirun bima ta'maluna lalle Allah zai baku labarin duk abin da kuke aikata ba abin da Allah zai boye muku sai Allah ya ce wala takunu kal ladina nasullah kar ku zama kamar waɗanda suka watsar da Allah suka yi fatali da Allah fa'ansahum anfusahum Allah ma da ya tahi sai mantar da su kawunansu ma'ana kun manta da biyayya kun manta da da'a kun manta da aikin alheri kun manta da duk wani abu da za ku yi domin Allah ya tuna da ku shi ma Allah sai ya watsar da sha'aninku domin Allah bai mantuwa sai dai ya watsar da lamarinka wa ma kana rabbuka nasiya Allah bai mai mantuwa bane da haka wala takunu kallazina nasullah kar ku zama kamar yadda waɗanda suka manta suka watsar da Allah fa ansahum anfusahum sai Allah madaukakin sarki ya manta da su ko ya watsar da su sai Allah ya ce ulaika humul fasiquna irin waɗannan su ne cikakkun mutanen banza fasikai sai Allah ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizuna har zuwa ƙarshen ayoyi dan haka dai ana so mutum ya gabatar da aikin alkhairi idan yana buƙatar Allah ya ainihin wato biya masa buƙatarsa kar ku manta da hadisin as-salasatu alladhina tabaqat alaihim sakharat mutanen nan guda uku waɗanda suka yi tafiya sai dutse ya zo ya tare musu kogo da hadiri ya taso suka je suka buya a wannan kogo ɗaya daga cikinsu ya gabatar da wani aikin alheri sai ya ɗaga hannu ya addu'a sai Allah ya biya masa bukata sai ya tura dutsen daidai lokacin yadda ba za su fita ba abin da ya faɗa shi ne ya Allah idan dai ni mai biyayya ne ga iyayena to ka ainihin wato bani ka buɗe mu mu fita daga wannan kogo kuma abin da ya yi shi ne iyayensa marasa ƙarfi ne ƙarfinsa ya ƙare sai zama hatta abin da za su ci a wuni sai idan shi ya kawo musu sannan su samu su ci sai in ya kawo musu sannan su samu su ci wannan ta sa ya zama duk dare ko sun yi bacci sai ya bari sun tashi sannan ya ba su abin da za su ci sannan su koma su kwanta wata rana ya ji ya nemo wa abin da iyayen za su ci ya kawo musu sai samu sun yi bacci ga ƙananan yara kuma suna ta gunza ihu su ma ba su ci ba ya hana yaran ya ce sai uwata da ubana sun tashi sun ci wallahi kafin na baku san da iyayen suka farka ka duba tausayi irin na yaro ka duba rahin ji irin na yaro ka duba yaro yadda bai san babu ba bai san an hana shi ba ka dake shi ya dawo amma Allah ya hana su yace ba zan ba kowa ba a cikin ku sai uwata da ubana sun ci kafin ku ci san da iyayen suka farka ya ba su suka ci suka sha suka kohi suka koma bacci sannan ya je ba wa yara yace ya Allah in na yi haka ne dan neman yardarka to yau ina da bukata Allah ka biya min bukata wannan bawan Allah ya daga hannu roki Allah cewa Allah ka bude mu kawai yana sauke hannunsa sai dutse ya kauce daidai da abin da ya roki Allah Allah ya masa ɗaya daga cikin su kuma yar babbansa ne ta zo neman bukata yace ba zai bata ba sai ya kwanta da ita tace ba za ta iya ba ta tafi ta ƙara dawowa yace fa ba zai bata komai ba sai ta yarda ta tafi ta ƙara dawowa daga ƙarshe dai da ta ga ba zai bata ba sai bukatarsa ta biya ta ce ta yarda sanda ya daidaita a kanta zai yi zina da ita sai ta masa wa'azi ta ce bawan Allah ka ji tsoron Allah kar ka sanya zoben da ba haƙƙinka bane ba kar ka yadda ka sanya zobe ko ka cire zoben da ba haƙƙinka bane tamar Hausa ta masa nasiha yace yana jin wannan magana sai rawar jiki da karkarwa ta kama shi dama Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna na rantsi da Allah in dai kai baka cikin musulman da za a jawa aya ka bar abin da kake yi a jama hadisi ka bar abin da kake yi ka sauko daga fushinka ka bar wannan aikin sabo in dai baka cikin irin wannan musulman to kai mutumin banza ne bi nafsul ayati wa bi nafsul hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mumine na gaskiya su ne waɗanda idan an ambata musu Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu su haurawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan an karanta musu ayoyin Allah kuwa zadatuhum imana sai su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkal wannan bawan Allah yana jin wannan magana sai jikinsu ya haurawa sai ya ɗaga ta sai ya ɗauko ya buɗe jakarsa ya ɗebo abin da zai biya mata bukata har zuwa wani tsawon lokaci ya mika mata ya ce je ki ta kama hanya ta tafi sai ya daga hannu ya ce ya Allah in dan kai na bar wannan abun ba tsoron wani naji ba ba tsoron kowa naji ba na samu dama dukiyata ta samar min da abin da nake so zan yi amma tsoron ka ya hana ni to Allah ka fitar da mu daga wannan wuri yana ajiye hannunsa shi ma kawai sai dutse ya kauce amma bai kai su fita ba sai na ƙarshe shi kuma wani ne ya zo ya mar aikin kwadago jama'a kamar misali a ce ya zo ya mar noma ya mar barema yamma na yi ya zo ya duba bawan Allah bai gan shi ba ina bawan Allah in biya shi haƙƙinsa baya na sai ya ajiye mar haƙƙin shiru shiru bai zo ba har ta kai matakin da ya ga haƙƙinsa na yana zaune haka kawai galala babu wani ci gaba kawai sai dai sayo akuya guda ɗaya sai ya zo ya ɗaure masa akuya ta dinga haihuwa ta dinga haihuwa shekara da shekaru wata rana sai ga wani bawan Allah a wani irin suffa da ya mara aiki yana matahi yanzu ya kai kusan shekara 45 zuwa 50 yazo ya same shi yace ala gafarta maran ka gane ni yace kai ban gane ka ba baka gane ni ba eh ka tuna ranan kaza ga watan kaza shekara ta kaza da kaza akwai wanda ka dauka yayi maka aiki iri kaza kace zaka biya shi kaza yace lalle an yi haka yace to ni ne ka san ko in dai ba ni bane da bazan baka labarin yadda abin ya faru ba yace gaskiya ne kai ne yace ai na ga ma kamanni sai yace to na zo karbar haƙƙina sai yace masa kaga wannan garken yace eh yace gaba ɗaya haƙƙinka ne yace a bawan Allah in wasa kake min da Allah ka gaya min in kuma da gaske ne ka gaya min ni haƙƙina ƴan kwandaloli na da zaka biya ni na barema da nema shi zaka biya ni yace a'a malam bazan ma wasa ba da ka tafi bayan ka tafi sai na ga ajiye kuɗinka bai da amfani sai na sayo ma akuya sai na ɗaure na ci gaba da kula ma da su yanzu su ne wannan duk wahalhalun da aka yi a cikinsu aka yi a kama a sayar a saya musu abinci a kama a sayar a biya mai gadi yanzu ga garke nan guda kora ka tafi abinka yau mutane da gangan suke cinye haƙoƙin mutane kuma suna so Allah ya biya musu bukata ƙarya ne na rantse da Allah da gangan wani zai cinye haƙƙin wani ya zalunce shi kuma wai yana so ya kwana lafiya kuma yana so Allah ya biya mar bukata wai muna so waɗannan shugabanni su dawo su saurare mu bayan mu ma azzalumai ne bayan muna zaluntar junanmu kun ji yadda magabata suke ina matan da suke zina wai don su samu abinci to kun ji yar uwarku ita ta ki yadda a yi zina da ita har ta kai matakin da an samu damar haka akanta amma tana cike da tsoron Allah har yanzu bata yadda ba tace bawan Allah ka ji tsoron Allah kar ka cire zoban da ba haƙƙinka bane ya daga ta kuma Allah ya biya mata bukata saboda ta ji tsoron shi mutane suna cinye haƙƙoƙi to ka ji wannan garke guda ya daure na dabobi yace kora abinka wallahi haka bawan Allah nan ya kora kai a ruwayar ma yace ko da tinkiya kwaya daya yace min malam gala dan kula min da kai yace bai bani ba kuma yace ban damu ba yace ya Allah in dan kai ne wannan Allah ka fitar da mu daga wannan rami karantar riyadus salihina tare da shefin shakku sai min ka sha karatu a ciki dubi sharhin shakku sai min da yawa wannan hadisin a cikin riyadus salihina ka sha karatu na rantsi da Allah don haka yana ɗan sauke hannunsa sai dutse dama su uku ne sai dutse ya buɗe gaba ɗaya fa kharaju yamshuna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yace kawai sai ga su sun fita suna tafiya abin su gari ya waye ruwa ya ɗauke gari yayi sanyi Allah ya hana iska ta bige su ruwa ya dake su ya tsayaratar da su sannan kuma ya fitar da su babu abin da ya taba suka kama hanya suka wuce garin su ladabi na goma sha hudu wala Allah ya zama na ƙarshe ko na kusa da ƙarshe shine an yi tawaddu'a qabla du'a idan mutum zai addu'a ya saure yayi alwala tukunna yau zama da alwala ya zama mana bala'i ya zama mana fitina amma na rantsi da Allah idan kana nema hatta kariya daga sihiri da tsafi da ƴan wurgi da ƴan jifa kai wallahi bari ka ji idan mutum da zai yi alwala yayi addu'o'in fita daga gida yayi addu'o'in fita daga ɗaki ya sallar nafila raka'a biyu ya zama ya fita daga alwala na rantsi da Allah ko waɗannan kidnappers ɗin kafa ƙarfin su wallahi wallahi kafa ƙarfin su idan sun kama ka ɗayan biyu za ta faru ko dai su sake ka ko kuma ka zauna kai ɗin ka zamo musu bala'i domin akwai waɗanda aka kama masu irin wannan siffar wanda su da kansu 'yan ta'addan suna cewa wannan ku sake shi wannan muka ci gaba da ajiye shi masifa zai zama mana dan a dalilin ka na rantse da Allah ana iya zuwa duk gaba ɗaya a kama su gaba ɗaya a kashe su saboda kai kiwon Allah ne kai kana cikin zimmar ubangiji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya samu sallar asuba a jami'i duk mutumin da ya samu sallar asuba a jami'i to a wannan yinin yana cikin alfarmar Allah ya shiga cikin mafakar Allah subhanahu wata'ala duk wanda ya taba ka na rantsi da Allah sai ya gaya wa aya zakinta to balantana a ce ka samu jami'i na asuba kayi addu'a ka karanta addu'o'in fita daga gida kayi alwala ka fita na ga wanda zai taba ka wallahi sai dai ka wuce a yi tsaki tsiyu haka tsiyu haka amma maganar a zo inda kake wallahi ba wanda ya isa in ko mutum ya isa ya gwada ai ai idan kana so ka zama bardan sunnar annabi Muhammadu baka tabuwa malam akwai wasu sunnoni na annabi Muhammad na rantse da Allah in kana kiyaye su ba mai taba ka in ko mutum ya taba ka zai san waye taba dan haka malamai suka ce ana so a yi alwala ba sai na karanto kuma ba amma ga hadisai kusan guda uku lokaci ya kure abu na biyar ko na sha biyar ladabi na goma sha biyar an yi du'ubi da wami ilkalin min alkitabi was sunna idan mutum ya zo ya samu dunkulallun kalmomin da ake yaba wa Allah da su ya roƙe shi da su kamar irin su ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghi akwai wani mutum da ya zo yana addu'a da ire-iren waɗannan sunaye annabi Muhammadu ya ji shi ya ce na rantse da Allah wannan mutumin ya kira Allah da sunayen da idan aka kira shi sai Allah ya amsa bai barin wanda ya kira shi da wannan sunan ka taɓa zuwa ka tambayi malaminku malam meye sirrin addu'o'i meye sirrin kiran Allah ko kuma sai sirrin bokaye kake kake ga kake nema ka ji wani gurin katon banza katon wofi yana baka wasu sirrukan banza na ƙarya yanzu ismullahi al'azam da ake damfarar mutane da shi ina so ku san har yanzu madamfara fa suna aiki fa jiyan nan muke magana da wani tsawaya a garin nan akwai gidan addu'a har da sayin board ɗinsu wai hi gida ne na addu'a idan kana buƙatar buƙatar ka ta biya ka zo na rantse da Allah abin ya ban mamaki nace a garin nan yace wallahi a garin nan malam yace amma su ma wasu na Kano suka kwaikwaya akwai a Kano sai suka koyo suka kawo garin nan su sun zo sun manna in kana buƙatar biyan buƙata ka zo ka faɗi meye damuwarka su suna da sirrukan Allah yanzu nan sai buƙatar ka ta biya nace kai wa man yudlilillahu fama lahu minha wanda duk Allah ya batar da shi ba mai shirya da shi wallahi sai Allah so ka je ka nemi sirrukan Allah ismul a'azam da ake yaudaran mutane da su annabi ya tona asirin ismul lahil a'azam ya faɗi wa meye ne ismul lahil a'azam yace yana nan a cikin surori guda uku na alqur'ani farko shine cikin suratul baqara Allah yace Allahu la ilaha illa huwal hayyu alqayyum alhayyu alqayyum wallahi duk wanda ya roki Allah da alhayyul qayyum annabi Muhammad yace wallahi sai Allah ya saurare shi alhayyul qayyum alhayyul qayyum na biyu a cikin suratu ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitab bil haqqi musaddiqan har zuwa ƙarshen aya al-hayyu al-qayyum kariki ga suna a suratul baqara da suratu ali imran na uku a cikin suratu taha Allah yace wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma an rankwafa fuskoki gaba ɗaya sun zuba sun rafkafa sun koma zuwa ga alhayyul qayyum waye alhayyul qayyum shine Allah lil hayyil qayyum Allah yace wa qad khaba man hamala zulma duk wanda ya dauka wa kansa zalunci ya tabe ya shiga uku ya lalace to ka je ka rike waɗannan in za ka yi addu'a ka dinga cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghi ya rayayye dawwamamme tsayayyen sarkin da bai rawa bi rahmatika da rahamarka ne nastagisu muke neman gudunmawa da agaji kaga saurin karbawa a gurin Allah dan haka ya ku bayin Allah waɗannan su ne ladubba guda goma sha biyar da malamai suka ce idan mutum ya kiyaye su ana kyautata mar zato zai samu rahamar Allah kuma Allah zai karba masa addu'arsa sai abu na ƙarshe da zamu rufe kuma wannan ita ce hudubar mu ta ƙarshe a wannan ainihin wato babi ba dan abubuwan da zamu faɗa sun kare ba sai dan mu takaita kar abin yawa mutane yawa akalla idan an kula da waɗannan abubuwa tun daga hudu ba ta farko har zuwa ta hudun nan to insha Allah ta'ala muna sa ran Allah zai saurare mu Allah ka saurare mu ya Allah abinda zan rufe da shi shine jiya mun yi wani taro jama'a wanda chairman na Gombe local government Alhaji Sani AA Haruna barista kenan ya gayyace mu da mu da malamai su malam da koro da sauran manyan malamai duk sun je Uh, taro ne aka yi shi akan wato mudin awo a Gombe wallahi ne wasu abubuwan wato in kana rayuwa zaka san abubuwa da yawa in kana higa cikin al'amura zaka san abubuwa da yawa ko kun san a Gombe nan ba mu da specific rabin kwano kowa idan ya tashi gwangwani ke samu kawai sai yanke shi ka je ka yanzu awu za ka auna ba za ka ga rabin kwano ba sai dai ka ga wani gwangwani an yanke shi to ko kun san kowa ya tashi yadda ya ga dama yake yankewa wannan ya yanke shi kasa wannan ya yanke shi kasa da wannan wannan ya yanke shi kasa da wannan to shine shi ciyaman na Gombe local government Allah ya saka masa wannan bawan Allah a iya abin da muke kallo mutum ne mai kokari wajen ganin cewa an gyara al'amuran jama'a domin kawo hankalinsu ma zuwa ga wannan abin ba karamin burge mu yayi ba gaskiya babu wanda bai yi appreciating wannan abun ba malam da kwaro har makala ya rubuta akan abu duka an raba mana ita tana nan yanzu haka a mota na da buhunhuna da kwanuka yanzu gombe tana da nata na musamman ta yadda la darara wala dirara la tazlimuna wala tuzlamuna ba za ka cuta ba ba za a cutar da kai ba za ka zalunce wani ba wani ba zai zalunce ka ba inda duk ka je kuma kwanan an sa masa wannan irin abin sukana din nan wanda kana saka wayarka idan kai sukane idan ba na gaskiya bane zai nuna maka na so na roki aban samfur in taho da shi har kan mimbarin nan in nuna muku shi to amma na san za a baza shi kowa zai ganshi yanzu muna da kwano muna da rabin kwano so saboda haka muna kira ga 'yan kasuwa musamman masu harkar awo wanda wallahi in muka ce daga cikin abin da Allah ya jefa mu cikin bala'in rashin abinci wala Allah akwai tauye mundu da Allah ya jarrabu wasu suke yi kuma Allah ya tarrabe mu da wannan masifar wallahi kar ku yi mamaki ba kuma iya su ba duk wanda suke amfani da sikeli wajen auna mutane kaya tun daga masu kayan gini har masu kayan bola jari har masu kayan wato abinci da sauran masu kayan auna ruwa ko auna wani abu liquid da masu lita a gidajen mai wallahi kowa ya tsoron Allah ya gyara abin da ya san cewa matsala ne a gurin kasuwarsa domin wallahi Allah zai danno ma bala'i a cikin kasuwarka saboda haka su dai yanzu an fara da su an samar musu da kwano an samar musu da buhunhuna ta yadda duk inda ka je a kasar nan ko a ma wata kasa daban kana ganin buhun da daga Gombe ya fito zaka iya gane shi shugabannin yan kasuwa duk sun je jiya malam ya zubar da karatu malam an ja hankalin 'yan kasuwa na fil azal na hakika malam da kura yayi wa'azi ba dan kaɗan ba ina ba ku shawara 'yan kasuwa da masu awo ku nemi wannan kasin na wannan mitin da wannan tattaunawa da aka yi za ta amfane mu insha Allah kuma 'yan kasuwa ku ba wa shi ciyaman haɗin kai da ya zo da wannan ci gaba muna addu'a Allah ya saka masa Allah ya ƙara masa basira wajen kawo abin ci gaba da zai amfanar da mutane a addininsu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kan cewa daga cikin abin da Allah ke jarrabar mu da masifa shine tauyen mu Allah kuma daukakin sarki cewa yayi wal arda wada'aha lil anam ko was samaa rafa'aha wa wada'a al mizan sai ce Allah ta daga fil mizan sai ce wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan Allah madaukakin sarki yace was samaa rafa'aha Allah hi ya daga sama wa wada'a al mizana kuma ya daga ta da adalci kuma sanya muku ma'auni abinda za ku dinga awo da shi sai Allah ya ce Allah ta daga fil mizan saboda kar ku dagawa a mizani ku wuce gona da iri wajen aunawa mutane ko wajen auna wa aqimul wazna bil qisti Allah ya ce ku tsayar da ma'auni da adalci wala tukhsirul mizana kar ku tauye ma'auni karanta cikin suratul rahman farko farkon ta tun daga aya ta bakwai har zuwa gaba sannan Allah madaukakin sarki a ya gaya mana a cikin suratul mutaffifin yace wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun sai yace ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin har zuwa karshen ayoyi waɗannan da duka muna jiran jan hankalin mu ne da sauran waɗanda suke harkar kasuwa irin mu da cewa duk mu ji tsoron Allah mu je mu gyara wannan kuma a je a nemi wannan buhunhuna da waɗannan kwanuka a ci gaba da aunawa mutane su ina mai tabbatar muku idan muka gyara wannan kaɗai wallahi Allah zai iya sauraron mu ya biya mana wasu bukatun da da ya ya biya mana su wallahi Allah ka ba mu ikon gyara kusakuran mu da laifuffukan mu ka sa mu gama da duniya lafiya ka sa aljanna ta zamba komar mu akwai wani tambihi da ɗaya daga cikin ƴan uwaye mana a hudubar da ta wuce mun yi magana akan hanyoyin mallakar arziki muka ce hanya ta farko shine ka nema hanya ta biyu shine a baka sai muka ce babu na uku to wani yayi tambihi cewa akwai na uku tare da cewa tambihin da yayi akwai shi ma akwai abin da wala Allah bai fahimta ba ko bai gane ba amma dai za mu gyara saboda mutane kar su yi mana gurguwar fahimta kamar yadda muka faɗa hanyar samun dukiya ɗayan biyu ne ko dai ka je ka nema ko kuma a baka to hanya da uku ta uku da wasu ke gani shine ko kuma ka gada wato ka ci gado to shi cin gado lalle hanya ne ta mallakar dukiya amma kuma hanya ce kuma ta kai ta baka akai ai ba kai ka nema ba dan ba kai ka tara ba haka ne ko ba haka ba ba kai ka tara ba babanka ne ya baka Allah kuma ya ce in ka mutu ya baka dukiyar ba shikenan ba saboda haka hanyar har yanzu guda biyu ne amma saboda ba a fahimta yasa muka yi wannan bayanin sannan wani yayi wata tambaya muka ce ya kamata mu amsa ta akan mimbarin nan mun yi magana kan cewa Allah in ya ga dama zaka iya yin addu'a ya ki amsa maka sai wani lokaci ko kuma ya ki amsa maka sai akan wata bukatar ka daban ko ma akan ƴaƴanka to wani ya ce yanzu kenan shi yasa muke ta addu'a Najeriya ta gyaruwa Allah ya ajiye mana addu'an ne to bawan Allah ba haka abin yake ba Allah madaukakin sarki in ya ga dama Najeriya ta gyaru yau din nan wallahi na sha faɗa muku in Allah ya ga dama zai fosi wani abu kaman shanto ziyyan murkushe matsiyatan nan ya dora mana mutanen kirki haka ne ko ba haka ba Allah zai iya yin haka ko ba zai iya ba wa ma zalika ala Allah bi aziz inna zalika ala Allah yasir so ba haka magana take ba muna magana akan addu'ar da kai ta shafa ne ba wai addu'ar ta shafi masifin gari ko masifin al'umma ko batsalolin rayuwa ba a fasinal addu'ar ka kai Allah na iya maka haka amma addu'ar da ta shafi jama'a gaba ɗaya cewa an shiga wani hali ba lalle bane Allah ya mana irin wannan ɗin da kai kake tunani na fata an fahimta Allah zai iya yin hakan amma ba haka muke magana akai ba saboda haka Najeriya dai Allah ne bai kawo lokacin gyaruwarta ba amma idan Allah ya kawo Allah zai gyara ta insha Allah ta'ala muna addu'a Allah ya gyara mana kasar mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu Allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya ya Allah ya Allah matsalolin mu da damuwoyin mu Allah ka yaye mana bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ka sa aljanna ta zama komar mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله تبارك وتعالى